الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أقول ما الله تبارك وتعالى ديبام إيكون داوى من شيء قبل أن كراتون للتاب صحيح البخاري من فاتن الله من موافقة أبن نظام كرمته الله من موافقة أبن نظام صورنا Allah sa abinda za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya a kuma sai na maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muna cikin kitabul hajji a babin babu ma yalbasul muhrim min ath-thiyab wal ardiyati wal udhur babin abinda mai harama da hajji ke sawa na tufafi da mayahinne da kuma izarura izari shine abin da ake daura a kugu wannan zanin shi ridadi shi kuma abin da za a yafa daga saman kafada to wannan su ne abin da ake sawa na tufafi ga mai harama ta hajji to حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن أقبى قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انطلق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأذري تلبس إلا المزعفر التي تردو على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من عجل, من عجل بدنته لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأة فهي له حلال والطيب والثياب wannan hadisi Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami ya zantar da mu inji Imam al-Bukhari قال حدثنا فضيل بن سليمان يجي فضيل بن سليمان هذا الجد قال يجي حدثنا موسى بن عقبة يجي موسى بن عقبة هذا الجد قال يجي أخبرني كريب يجي كريب يا باني لا باري عن عبد الله بن عباس وكان ياجي عبد الله بن عباس كويا كركو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة عبد الله بن عباس يجي من الله صلى الله عليه وسلم يا تفي من المدينة دقى مدينة معناه بتدقى مدينة يا تاسمع واتن أيكن حج بعدما ترجل والدهن بايا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ترجل يا شاتي قاشر كنسة دم شاتي والدهن كما يا شاف مي ولبس إزاره ya ya daura izare shi shine gyautansa warida'ahu ya yafa mayafinsa huwa wa ashabu kaga da ya shiga ta harami huwa wa ashabuhu shi da sahabbansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam falam yanha an shay'in min al-ardiyati wal uzri annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana komai ba min al-ardiyati na mayahin ne duk mayahin da zaka sa manzo Allah bai hana ka ba wal uzri duk izarura watan waɗanda gyaututan da za a ɗaura babu wanda maza Allah sallam ya hana tulbasu wanda za a ɗaura wanda za a yafa ba wanda maza Allah ya hana ce banda izari kaza illal muzafara sai waɗanda aka rine su da zafarani saboda shi zafaranin wata da kasan shuni haka yake zuba in ai mu'amala da shi ne ɗaya za a ga duk alamar wannan kalar ga hannu ga jiki yana tattan karewa to shine allati tardamu alal jiddi wadda take barin kambarora da wani danko danko da alama alal alal jiddi a safatar jiki to kaga shine illa shi muzafari wanda aka rine da zafarani don haka shi kadai tufafin da aka sa aka rine da zafarani shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya toge daga tufafin da ba za a sa ba izari ko ridai fa asbaha bi dhil wulayfa kaga nan da zai zama mai kala ba hana ba shi ya zamo fari kayan harbi ya zama fari wannan mustahabi ne an so ya zamo fari amma dai in zai zama wata kala kuma a ci za a yayi amma banda wanda aka rine da su a farani saboda shi kalar shi tana zuba فأصبح بذي الحليفة مازال صلى الله تعالى وسلم سيوا غري أبو الحليفة وأن يا نون مازال ذو الحليفة ددري ددري ذو الحليفة يبان أبو الحليفة كما يد وترواية ذات تبتر أنا مازال يبان ذو الحليفة يواي غري أنا تبان يا واي غري معنا يا أصباحي بذي الحليفة ركب راحلته سيما الله صلى الله عليه وسلم يحو أبي حوصة hatta stawa alal baydai anan kahin mu ci gaba da hadisi za mu san menene mutabaqat da ta sa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi karkashin wannan tarjuma tarjuma na magana akan babu ma yalbasu al-muhrimu min al-thiyab to kaga kenan cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam labisa izarahu wa rida'ahu to kaga shine mutabaqa an san me ake sawa izari da rida'i shi mai harama da hajji ko mai harama da umra yake daurawa da kuma abin da baya daurawa ma'ana tufafin da aka rine da za'afarani ko rida'in ko kuma waton izari din hatta rakiba rahilatahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau abu hawasa hatta stawa ala albayda'i har ya daidaita ala albayda a bisa tudun nan na bayda bai za mun mutu shi satin da ya gabata domin inda nan sallam ya zauna din ya yi sansani kuma nan yi sallah a nan masallacin dil hulaifa a cikin kwari yake to an gama sallar an ƙare to ya ba abu hawarsa ya tattako da abu hawar har sai da ya kai kan tudu na bai ba to wannan shi ne tudun bai ba istawa ya daidaita alal bai za a kan tudun na bai za ahalla sannan sai ya fara daga sautinsa da talbiya an dai ji tsakanin can duka satin da ya gabata an haɗe shi masu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyya yayi harama ne daidai lokacin da ya kare nafilan nan ko daidai lokacin da ya kare sallah a masallaci na Zil Hulaifa wasu kuma suka ce ba'da an istawa ala rahilatihi manzo Allah ya harama ne bayan ya daidaita akan dabbarsa wasu suka ce ba'da an ashrafa ala al-bayda bayan ya dauka a tudun bayda sai aka ga wannan sabani yake wasu ce ga inda ya harama a masallaci bayan ya gama sallah wasu suka ce bayan ya daidaita akan abin hawa ya dau harama wasu suka ce a'a sai da ya haye tudun bai za sannan ya dau harama to da aka tambayi abdullahi ibn abbas daga almajiransa ya tambaye shi a za ka warware mana wannan matsala kowa ga yadda yake cewa abdullahi ibn abbas ya tuna ya ce to wallahi watan ba wanda ya hini sanin wannan kadiyya da take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyya daidai lokacin da ya kare sallar nan a cikin masallaci ya dauka ka sauti da talbiya labbaik allahumma hajjan masalan sannan kaga waɗanda suka halarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin to su abinda suka gani manzo Allah ya dauhar ba to wasu kuma su san haka ba tunda tahowa ake yi wasu kuma ba su ruski abinda maza Allah ya ba sai bayan ya hau dabban nan ya daidaita ya daidaita to sannan sai aka je na labbaik Allahumma labbaik kaga sun sun je karwa abinda za su ce manzon Allah ahalla ba'ad ko hina stawa ala rahilati haka Abdullah ibn Umar yake cewa ma ra'aytu Rasulullahi sallallahu ta'ala sallam yuhillu bil hajji حتى استوى على راحلته ko hatta tambayi fa bihi rahilatu to kaga shi wanda nan ya ruska ni tashi karwa abin da zai karake ne wasu kuma duk wannan ba su ruske su ba sai da manzo Allah ya haye tudun bai za to sannan suka ji talbiyar sa su kuma in sun tashi sai su ce yayi talbiya yayi harama lokacin da ya haye tudun bai za to ibn abbas ya ce to kaji dalilin wannan sabani amma kaji yadda abin yake ahalla annabi sallallahu ta'ala sallam hina stawa ala albayda'i ahalla lokacin da ya daidaita akan tudun nan na bayda ahalla sai ya rika ɗaukaka sautin talbiya al-ihlalu huwa raf'u as-sawt bit talbiya ɗaukaka sautin talbiya labbaik allahumma labbaik ahalla huwa wa ashabuhu هو شي صلى الله عليه وسلم واصحابه da kuma sahabbansa kaga nan yayi haka ne ya ya taki da lamiri muttasili da munfasili ko lamiri mustatiri da lamiri barisi ai ahalla manzo Allah sallallahu ya dauka ka sauti da talbiya akwai lamiri ne akwai huwa ne cikin ahalla ne boyayya to wannan huwa koyayye sai aka yi takidin ta da huwa bayyanannan saboda ni saboda za a yi adafi saboda za a yi adafi ka'ida ce ta larabawa idan suna son su yi adafi a kan lamiri muttasili to sai su sai su takidin shi da munfasili in suna so su yi takidin lamiri mustatiri sai a kawo lamiri barizi sannan don a ji daɗin adafi sai ce a halla huwa wa ashabu saboda za a ce wa ashabu sai sai aka wannan kawai fa idza tawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi as-zalimin istawaita fa cikin istawaita akwai anta fihi ant fihi dhamirun mustatirun takbiruhu anta to sai aka yi takidin wannan anta koyayya da anta bariza شين وإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين دوائر الشيء القرآن وقلد بدنته النبي صلى الله عليه وسلم يي تقليدي يرى يما بدنته تاقوى السراتي من أكي شمراتي يمة علامة شوى أما الله إتا wannan hadaya ce sai a ɗaura mata takalmi matsalar a samu kaba sai a kulle a yi igiya ta kaba sai a daura takalmin sai a daura mata ga wuya duk wanda ya ganta ya san wannan an riga an ba Allah ita alama ce shine wanda ake ce mata taqlidi alamomi biyu ne akwai taqlidi akwai ish'ari ish'ari tsagage dama na tozonta in aka tsaga hajjini ya fito sai a samu ni kamar bakin gawai sai a barbada akan wannan tsaguwar to zai kame to ya zama alama an mata alama cewa hadaya ce وذلك لخمس بقين من ذي القعدة وذلك لو كتشند النبي صلى الله عليه وسلم يحرم النن دق ذو الهليفة يفار تلبية لخمس بقين من ذي القعدة سورة ذو القعدة سورة قوانا بيه يكاري لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفتو كينا ذو القعدة سورة قوانا شدة تند يقوانا ذو الهليفة wasu kuma suka ce zalika ishara ce zuwa ga ranar fitowa don zai iya ɗauka yawmar kuruji an waktar ihlali lokaci radda maza Allah fito daga gida ya zo zulhulaifar to daga nan yake nufi da lissafin nashi na cewa zalika wannan lokacin saura kwana biyar zulqa'da ya kare fa qadima makkata li arba'i layalin khalawna min dhil hijja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa makka saura watan zulhijja hudu ga zulhijja hudu ga zulhijja manzo Allah sallallahu ta'ala sallam watan ya isa makka fada fa nan akwai maganganu da yawa akan kwanukan da manzo Allah sallallahu alaihi yayi akanin fitowar shi har ya zuwa isowarsa wasu in sun tashi sukan sa lissafi da fitowa Allah sallallahu daga gida har isowar shi a watan a makka isowar shi a makka manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yana zuwa makka bai yi kai tsaye zuwa ka'aba ba sai da ya sauka a diduwar da ya sauka a nan to nan ne uhajun da ya sauka a nan to sai ya yadda kwana a nan sai ya isa ran lahadi da sahi tun da sassafe bayan asuba manzo Allah sallallahu alaihi sai ya isa makka ya yi dawafi to wasu mamacin da akan samu in sun tashi sukan sa lissafi ya dai iso iso washi ka'aba da suke lissafi ta wasu kuma iso washi inda ya zango kafin ya isa domin annabi sallallahu ya isa ya shigo makka amma dai akwai dan tazara tsakanin shi da ka'aba kamar mil 1 da rabi mil 1 da rabi to فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه النبي صلى الله عليه وسلم يدوافي داكي وسعى يسعى بين الصفا والمروه تكان الصفا والمروه ولم يحل من اجل بدنته بوروربا كما يد سورة صحابي يجي سورورو دون سو بسرقو هدايا با بسكورو هدايا سبا شي كما النبي صلى الله عليه وسلم بوروربا بعد دوافه بعد دواف النن دا حتى رجع من عرفه har sai da ya dawo daga arfa saboda shi ne ku ba shi ba an ƙetare walam ya hilla min ajili bada budunihi walam ya hilla min ajili budunihi annabi sallallahu bai warwaru ba daga umra kamar yadda saura suka yi tahalluli min ajili budunihi saboda hadayar da ya koro dabbobin da ya koro li'annahu qalladaha domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu taqlidi thumma nazala bi ala makka sannan sai sauka can a ala makka inda alhajun nan ga hajun dutse ne wa huwa muhillun bil hajji yana mai harama da hajji walam yaqrub al ka'ba bi kusanci ka'aba ba tun daga lokacin da ya dawafin nan ba da dawafi ba dawafin nan da ya da ita hatta raja min arafa bai sake zuwa ka'aba ba har sai da yayi ya dawo daga arfa wa amara ashabahu an yatawafu bil bait sai umurci sahabban su su yi tawafi da daki wa bayna safa wal marwa kuma su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa eh watan su safa da marwa sa'ayi ake yi amma wani bi akan istimalin tawafi gare su eh inna safa wal marwa min sha'airillah ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف kaga an istimalin tawafi gare su summa yuqassiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su cewa su yi tafsiri sai sayyidu min ru'usihim da kawunan su ma'ana saboda su dan bar abin da in an gama aikin haji kuma za su yi aski summa yuhillu sannan yace su warwaru wa zalika liman lam yakun ma'ahu badanatun qallada wannan fa hukunci da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace su warwaru su yi aski su warwaru ga wanda bai da watan badana taguwa mana hadaya wadda ya kuru bai tare da hadayarsa kamar kanat ma'ahu imra'atuhu kuma daga sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam watan ya ba su umarni yace duk wanda ke da iyalin shi fa hiya lahu halalun daga yanzu ta halatta gare shi har ai harama da hajji kaga kenan sun zama masu sigar tamattu'i masu sigar tamattu'i waɗibu haka nan turare ma wanda aka haramta lokacin haraman nan yanzu bayan sun yi askin nan ya halatta wasu yazu sa tufafi mai kewayo ma ya halatta gare su duka wannan dogon hadisi al'imamu bukhari ya kawo shi ne mu ɗabaƙarsa falam yanha an shay'in min al-ardi yatul uzri tulbas shine dalili annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana wani tufafi ko rida'i ardiya ma ya hinne ko kuma gautuna waɗanda za a ɗaura manzo Allah babu wanda ya hana a ɗaura illa al-muzaffar sai kawai wanda yake da wato rini na za'farani to shi kadai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya toge kaga nan abin da yake karantawa watan tufafin da mai harama da haji ko da umra yake sawa باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح wannan babi na magana akan wanda ya kwana a zulhulaifa har yawa ya gari kaga ma'ana man bata bi zulhulaifati hatta asbaha faqad asaba sunna hakika daidai da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi daidai aikin annabi sallallahu alaihi wasallam domin mun ji can manzo Allah ya gari a zulhulaifa kaga kenan ya kwana a zulhulaifa to haka kamar yadda zamu ji anan manzo Allah sallallahu alaihi ya kwana a zulhulaifa ya waye gari anan sannan ya harma ya ci gaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kaga kenan kwana a zulhulaifa didda wasu sun ce bai daga cikin sunnoni na aikin haji dalilin da ya sa manzo Allah ya wannan saboda ya jira sauran karabka akwai waɗanda sun ɗan jinkirin tasowa ba ta su taso da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da haka ɗan jira su a zuwa hulaifa domin me domin a taho a tafi tare wasu kuma abin hawan su bai yi sauri ba don haka a ɗan jinkirta musu a jira su wasu ba a taso tare da su wasu uzurra sun hana su tasowar gaba ɗaya to su ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dalilin su ne yasa ya kwana don wannan jiran nasu wasu ce don haka ba wannan bai zamo aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabbai suka mai da shi sunna ba in sun zo su kwana shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana ne saboda wannan dalili to قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ابن عمر عبد الله بن عمر إذا الله تبت قريشي ما نادى الله تبت قتند عمر قاله يا فحيونا عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تقع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يجي معنا يا أمرني da kwana a zulhulaifa ko umarni na kwana a zulhulaifa ko lamarin kwana a zulhulaifa daga annabi sallallahu ta'ala wasallam in an in an tuna wanda ya gabata kamar ishara ce zuwa ga babu khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam ala dari ishajara ba mu muto shi ba babu khurujin nabi sallallahu ta'ala wasallam ala dari ishajara to anan ne kaga ya isa adil hulaifa ya tsaya a batun luwadi wa ba ta ta asbaha manzo Allah kwana hayya wayi gari kaga dai anan zuwa laifa a batun ruwaye to to shine in an lura nan ai ta'aliki ya imam bukhari to me ye huskar wannan ta'aliki huskar wannan ta'aliki al-imam bukhari yayi wasin abin sa can baya babu khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam ala tariqi shajara to anan yayi wasli ma'ana nan ya kawo riwaya mausuliyar riwaya to
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يقرا وقال ابن جريج حدثنا محمد بن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه اربعا وفي الهريره ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الهريره فلما ركب راحلته وسط وجهه اهل حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهلّ wannan hadisi Abdullah ibn Muhammadin Imam al-Bukhari yace ya zantar da ni qala haddathana Hisham ibn Yusuf yace Hisham ibn Yusuf ya zantar da mu qala akhbarana ibn Jurayj yace Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Jurayj ya zantar da mu Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj ya zantar da mu qala yace haddathana Muhammad ibn al-Munkadir yace Muhammad ibn al-Munkadir ya zantar da mu ana Anas ibn Malik ya ji daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qal shi Muhammad ibn Mukadir yana daga cikin manyan manyan malaman Imam Malik qal yace sallan nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam bil madinati arba'a lokacin da manzo Allah zai taso daga Madina zuwa aikin hajjin nan ya taso ne bayan ya sallaci azhar raka'a hudu in an tuna wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi can a inda yake magana kaso wacancan a inda yake magana kaso na sallah yaushe ake fara ta sannan kuma in an dawo daga tafiya ina ake aje ta ina ake ɗaukata ta ina ake aje ta to a nan ya kawo wannan hadisi ce maza Allah ta salam ya sallace da azhar arba'ar raka'a hudu kenan in kayi kudurin yin tafiya baka fara kasar tun cikin gari tun gida don ga annabi sallallahu a zahar raka abu ne ce to wa bi dil ulayfati rak'atayn amma yana zuwa zul ulayfa da la'asar ta kama raka'a biyu manzo Allah yayi kaga an gano ana fara kasuru a lokacin da aka fita daga gidaddaji na garin da an wuce gidaddajin garin to a fara kasuru nan gurin in ta kama to can ya kawo shi a nan gurin to amma nan shi kuma ya kawo shi akan kwana a musdalifa kwana a musdalifa wa bi dhil hulayfa rak'atayn rak'atayn ay salla rak'atayn bi dhil hulayfa wannan rak'a biyu din a gano fal asr ce salla salla al asr rak'atayn kamar can salla zuhra arba'an ne ثم بات حتى أصبح sannan ya kwana a zilhulaifa hatta asbaha yawa ya gari bi zilhulaifa falamma rakiba ra'ilatahu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawa abi hawassa wastawat bihi ta daidaita da shi a halla lokacin aka ji ya fara talbiya ya fara ɗaukaka sautin sa da talbiya ma'ana lokacin ya harama da hajji kaga dai nan thumma ba ta asbaha shi ne mudabara dalilin da yasa al-Imam Bukhari ka wannan ba a karkashin wannan tarjuma babu man bata bidil hulayfa ta asba to shine summa bata ta asba shine mudabaka to
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعة وصلى العصر في الحليفة ركعتين قال وأعصب حكمات بها حتى أصبح حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن انس بن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلى الظهر بالمدينه اربعا وصلى العصر بذي الحليفه ركعتين قال واحسبه بات حتى اصبح wannan hadisi al-Imam al-Bukhari yace Qutayba ibn Sa'id ya zanta da mu qala hadathana Abdul Wahhab yace Abdul Wahhab ya zanta da mu qala hadathana Ayyub yace Ayyub as-Sakhtiyani ya zanta da mu an Abi Qilaba ya ji daga Abu Qilaba an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an ya ji daga Anas ibn Malik ya Allah tabbata gare shi أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci watan raka'a hudu ya sallaci azhar raka'a hudu a Madina kan taso wasu zuwa Zulhulaifa wa sallal asr bi Zulhulaifati rak'atayn sannan ya sallaci al-asr sallal asr raka'a biyu ma'ana mata kasru a Zulhulaifa kaga an gano inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kasru a tafiya ƙala watan sai ya ce abu kilaba ya ce ahsibuhu wa ahsibuhu shi abu kilaba ya ce ina zato kaga yana shakka kenan ko yana shakka cewa anas ibn malikin ya ce ahsibuhu kenan ina shakka ina zato ba ta ya ce ta asbaha zato kenan ina zaton kamar ya ce ba ta ta asbaha ya kwana har yawaye gari ba ta mu bai sama da fihaɗin ba ta ta asuba ya ce muku ba ta fihaɗo nan ba ta biha ta asuba ya kwana a musdalifa hatta asuba har yawaye gari to ta ganin riwayoyi guda biyu dukkan sun allura suna tikewa ne da wa da anas ibn malikin radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu abu kilaba in an kora wancan Muhammad ibn al-Munkadiri an kora Abdullah ibn Muhammadin Hisham ibn Yusuf ibn Jurayj Muhammad ibn al-Munkadir Muhammad ibn al-Munkadir takan Anas ibn Malik kadir riwaya farko ita ce zama biha bai wani shakka ko tunani ko zato ya yanke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana a musdalifa a zulhulaifa kuma ya wayi gari a nan zulhulaifa ne amma wacce riwaya ta biyu wuce mutum sa'id abdul wahhab ayyubu safiyani abu kilaba an ibn malik to anan ne sai ya zama an samu sabani shi abu kilaba ya kawo riwaya shi da zato yana zato kamar an ibn malik ya ce manzo Allah ya fara amma Muhammad ibn al-Munkadir shi ma daga Anas bin Faiz kaga riwaya shi da zama riha yayi kai tsaye cewa manzo Allah ya kwana a fil hulayfa kuma ya tashi ana bambancin wa'annan riwayoyi ne amma in lura za su tuke dukkan su takan Anas ibn Malik radiyallahu anhu waccan Muhammad ibn al-Munkadir takan Anas waccan wannan kuma ta daga baya Abu Kilaba takan Anas ibn Malik to باب رفع الصوت بالإهلال قال البخاري رحمه الله الإمام البخاري رحمه الله رحمه الله تثبت قريش يجي باب رفع الصوت بالإهلال wannan babi wannan tarjama na magana akan hukuncin daga sauti bil ihlali da talbiya ihlal talbiya anan ihlal aka ambace shi al ihlal raf'u sauti bil talbiya to nan kuma gashi an ce rabu sauti kuma an ce hilal kaga sai a ya zo ka dan tarajufi to da haka sai a ce hilal nan sai a bashi talbiya bit talbiya babu rabu sauti babu rabu sauti bit talbiya babin daga sauti da talbiya babu rabu sauti bit talbiya to
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي هلال
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عنس رضي الله تعالى عنه قال سل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا سليمان بن حرب الإمام البخاري هذا تدمو قال يتي حدثنا حماد بن زيد يتي حماد بن زيد هذا تدمو عن أيوب يا كربو أيوب السختياني عن أبي قلابة يا كربو أبي قلابة وياجي أبي قلابة عن أنس شيكم ياجي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله تعالى وسلم بالمدينة الزهراء أربعا النبي صلى الله تعالى وسلم يا سلاتي أربعا ركع يا سلاتي الزهراء الزهر أمدينة أربعا ركع والعصر بذي الحليفة ركعتين وصلى العصر كم يا سلاتي العصر هذه الحليفة ركع بيو كسر وسمعتهم ناجيس yace yasrukuna ko yasrafuna hmm yasru yace nan da yace yasra yasrafuna yasrukuna suna masu yayatawa suna masu bayyanawa bihima da hajji da umra labbaik allahumma hajjan wa umratan labbaik allahumma hajjan wa umratan يصرفون بهما بهما باب التلبية wannan babi yana magana akan talbiya talbiya idan an ce talbiya wannan zai zamo babin zai iya daukar fuskoki babu talbiyati ai babu bayani alfazin talbiya ya lafazin talbiya suke ya lafazin talbiya yake kaji hukunci ɗaya kenan mai alaƙar talbiya kuma babin zai kunshi magana in an ce babu talbiyati akwai buƙatar a san hukumuha me matsayin talbiya a cikin aikin haji rukuni ce sunna ce mustahabi ce wajibi ce to kaga za a sani wannan dai abin da yake matabbaci watan kuma shi ne marin jayi wata abin da yake a wajen imam malik shi ne cewa wajibi ce ma'anar wajibi ce in an batta ka cokan ma to aikin hajjin sai an yanka sai an yanka ma'ana tunda mutum ya yi niyya bai sake faɗin talbiya ba ma'ana ko bai yi talbiyan ma baka cokan to sai ya yanka sannan barin talbiya gaba ki ɗaya ya bar wani wajibi wanda za a tsara hajjin a ɗora wannan kare hajjin da yanka sannan kuma menene ma ma'anar talbiyar kanta ita talbiyar menene ma'anarta kaji an ji lafuzanta an ji hukuncinta sannan menene ma'anarta malamai na da maganganu da yawa tun daga fuqaha'u da kuma malamai na lugha menene ma'anar labbaika aka ce daga amsawa ne to wannan yad suka ce watan tasniya ce labbaik allahumma labbaik wasu suka ce ba ta tasniya ba ce a irin taladaika irin taladaika ce da sauransu to ba ba ba irin wacce mace ta tasniya wasu suka ce ma'anarsa wanda suka ce tasniya ce amsawa bayan amsawa amsawa bayan amsawa ma'ana amsawa ɗaya ta yi kaɗan sai biyu to wa aka amsa mawa malamai shi masu yi maganganu an ce amsa kiran annabi ibrahim khalilu ne da allah tabaraka wa ta'ala ce lokacin da ya gama ginin ka'aba sai allah ta'ala ce ya kira ya kira a zo a yi hajjin wannan ɗaki ya ce ya ubangiji ya za a iya je da duk halitta ya ce a kai dai ka kira iyakar ka kai aiki mu za mu isar da kiran duk inda zai shiga to an mutu malaman tafsiri suka ce da ya kare ya hau jabal abi qubaisin mun yi shi kusa ti biyu suka gabata ya hau jabal abi qubaisin ya fara ya ayyuhan nasu hajju ya ayyuhan nasu hajju to wannan shine wa'adin fil nasu bil hajji يأتوك رجال على كل ضامر يأتين من كل فج أميك wannan kira da annabi Ibrahim yayi to labbaik aka ce shi ne ake amsa ma wasu suka ce a'a amsawar Allah ce shi ma annabi Ibrahim umurni ne umurni aka bashi don haka kiran ba nashi bane shi mai kira ne dan aike ne Allah ya aike shi ya kira halitta su taho su yi hajjin daki don haka yanzu in an amsa kiran nan kiran Allah aka amsa ma sannan abinda ita tarbiyya ke karantarwa na tauhidi na tauhidi kaga shi sha'anin hajji dukkan shari'ar islami zaka ga jigon su kadaitar ubangiji tabaraka wata'ala kadaita ubangiji tabaraka wata'ala a bauta kaga tun daga nan ana karantar da hajjin nan ba da kowa shi sai Allah zaka labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak haka tun fara wannan dai a takeice abinda tarbiyya ta kunsa jawanibu kenan na hukunci da lafuzza da kuma واتم معنتها حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي يا زن تدمو قال يشي أخبرنا مالك يشي إمام مالك يا بام لاباري النافئ يا جد جمال من سكم من جدن صنافئ عن عبد الله بن عمر يا جد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يجعل تبتك دند أبن أبنت سيدنا عبد الله بن عمر كيجوا أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم سندي تلبية من الله صلى الله عليه وسلم إتجي لبقى لفظ kaga ya fara da lafzu talbiyati da yace babu talbiyati sai fara da lafzu a lafazinta labbaika amsawa bayan amsawa Allahumma ya ubangiji labbaika la labbaika la sharika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik amsawa bayan amsawa ya ubangiji labbaika amsawa kadai ma'ana bayan amsawa muna amsa maka kuma muna ƙara amsa maka a kiran da kai la sharika lak ba ka da abokin tarayya ma'ana babu abokin tarayya gare ka da haka wanda suka ce wannan amsa kiran Allah ne kai tsaye sai suka fi hujja saboda khidaba labbaik allahumma labbaik allahumma sannan labbaik la sharika kaga sifa ce ta Allah babu abokin tarayya gare ka innal hamda sani dai dukkan yabo wal ni'mata da ni'ima laka sun tabbata gare ka wal mulka sani dai sarauta ta tabbata gare ka la sharika lak ba babu abokin tarayya gare ka kaga wannan dai ya tabbatar mana da lafazin talbiya
أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك كفره أبو معاوية الأعمش وقال شوبة أخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن أبي عطية سمعت عائشة رضي الله عنها حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عن عمارة عن أبي أطية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك تابعه أبو معاوية عن الأعمش الإمام البخاري يجي محمد بن يوسف يا تنتدم قال يجي وكان حدثنا سفيان يجي سفيان يا تنتدم عن الأعمش يا جدك سليمان الأعمش حدثنا سفيان أنا سفيان أكشي سفيان الثوري domin an san aliman bukhari yakan koro in na mazajen sufiyanonan nan guda biyu dukkan su mashhurai ne kuma dukkan su yakan kawo hadisan su da riwayoyin su sufyan ibn uyayna da sufyan al-thawri to nan dai sufyan al-thawri ne duk da ba a faɗi nisbar ba malamai sun bi la'akari da wasu riwayoyi da suka fito da sufyan karara a gano wane sufyan ne ciki suka ce sufyan al-thawri ne an al-a'mash ya karbo daga sulaiman al-a'mash an umara shi kuma ya ji daga umaru ibn umairi an abi atiyya shi kuma ya ji daga abi atiyya an aisha ya ji daga ummul mu'minina aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha abinda yace ya ji ummul aisha qalat ta ce inni la'alamu wallahi na san inni haqiqani la'alamu lamin lamul qasami wallahi na san kaifa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo yana yin talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak ummul min aisha tace haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake yin wato talbiya tabahu abu muawiya anil amish watan abu mu'awiya abu mu'awiya tabi'ahu abu mu'awiya shine muhammad ibn hazim muhammad ibn hazim tabi'ahu ya yi sufyan al-thawri mutaba'a lil amash wani ne karba daga amash a wacce riwaya sufyan al-thawri ko to haka ma al-imam al-bukhari yace akwai riwaya da ke yi ma riwayar sufyan al-thawri mutaba'a ta kan shi a'mash din kamar yadda Sufyan al-Thawri daga Amash haka nan Muawiya Muawiya ibn Umayr Muawiya shi ma watan ya ruwaita daga gare shi shine Muawiya ibn Hazim ismuhu Abu Muawiya nake so in ce ba Muawiya Abu Muawiya yayi mutaba'a ga waccan riwaya ta Sufyan al-Thawri an al-Amash ta kan Amash to nan ai kaga babu isnadin riwayar abu muawiya daga amash amma akwai isnadin riwayar sufyan al-thawri ta kan amash ita kan ya kawo ta musuliya to me ya huska wannan taliki aka ce wannan muta wannan mutaba'a kaga taliki ce ita wannan mutaba'a ba isnadin ta ba ai wasu ta ba da haka malamai suka gano musaddad a musnadinsa ya kawo isnadin wannan mutaba wa qala shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj yace akhbarana sulaiman yace sulaiman ya zantar da muqala yace samitu haythama ya ji haythama an abi adiya ya ji daga abi adiya shi kuma yace samitu aisha radiyallahu ta'ala anha ya ji daga ummu aisha da Allah tabbata gare ta ma'ana wannan riwaya ta ummu aisha الإمام البخاري يكاو تتوتهنيا يكاو تتوتهنيا كاغنن شوى شعبة ياتي أخبرنا سليمان شيكم يتي سميت حيثما أن أبي أدية كاجتن دق أبي أدية أن عائشة تو أما كاغنن شعبة سليمان سنن حيثما تو كاجي wata ita shi wannan isnadi yadda yake na'am
babu ta'lim wa tafwid wa tadbir qabl al-ihlal inda ar-rukubi 'ala ad-dabba
babu at-tahmid wa at-tasbih wa at-takbir qabla al-ihlal 'inda ar-rukubi 'ala ad-dabba wannan babi yana magana akan tahmidi cewa sunna ce ai a ce alhamdulillah wa tasbih أتي سبحان الله والتكبير أتي الله أكبر قبل الإهلال تنقبان أتد صوتي لتلبية أما عند الركوب على الدابة بايا أنهو بالوك سن متمكي هواتم بيكي وإن أذكار أسيا هو يا ديديتا سبحان الله والحمد لله والله أكبر سنا يفارا لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم أمرة ولبيك اللهم حجا وأمرة سنجي قبل تلبية لبيك اللهم لبيك ونن واتن سنة يوم ونن تحميدي لتسبيح لتكبيري
حدثنا مسلم بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن ابي هريره عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينه الصبح اربعه والاخر بن هريره ركعتين ثم بات بها حتى اصبح ثم اصبح شمس وجهه على الرجال حمد الله وصبر وكبر ثم اخرج بحجه وامرته واحل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحجوا حتى كان يوم الترويه اخرجوا بحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده اياه وذهب رسول الله وذبح
وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه كبشين عبد الحليم قال عبد الله قال معروف حال ان ايوب رجل الحليم alhamdulillah dai za a karanta shi amma lokaci ya yi za a tsaya a nan in ya so insha Allah gobe sai a fassara shi da lokaci ya yi saboda saura اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين